إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wani littafin mai girma riyadu salihin yau muna sha biyar ga watan muharram hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wasallam 446 wanda ya yi da 21 ga watan bakwai 2024 karatunmu can satuttuka wanda suka wuce mun tsaya ne akan babe na ɗari uku da tara a cikin shi mun karanta hadisi na farko gidawa insha Allah za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan babu hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ina ga haka ne mu eh hadisi da mu karanta ko cikin babu babu nahi anil busaq fil masajid wal amr fil masjid mun karanta hadisi na farko ko eh eh yawwa dafanuha mun karanta hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu ko mun karanta sharhi wanda malaye zamu tashi akan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi jidar al-qiblati mukhatan aw busaqan أو نخامة فحكه صلى الله عليه وسلم متفق عليه وانا حديثي نينا امام بخاري اتشين كتاب الصلاة باب كفارة بساق في المسجد وصحيح مسلم يعني حديثي نينا امام بخاري رويتوشي امام مسلم رويتوشي اتشين كتاب المساجد باب النهي عن البساق في المسجد idan ba manta ba can satin babin da muke magana akan shi shine babin da yake magana akan hani mutum yayi tohi ko yayi kaki a cikin masallaci kafaran haka shine mutum ya goge ko kuma idan masallaci ne irin nada wanda babu shuhuda kamar haka sai mutum yayi rami ya binne wannan abin da ya toha ko kuma wannan kaki da yayi to wannan shine kafarar shi amma idan ba haka ba mutum ya aikata laihi babba wanda bai dace ba masallaci ana so a same shi da tsafta masallaci wani tsarkaka ne bai halitta a yi komi a cikin shi ba sai abin da yake da alaka da bauta Allah subhanahu wa ta'ala zikirin Allah da ambaton Allah to wannan na Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'a fi jijalil qibla mukhatan manzo Allah da yazo sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci zai zo wajen qibla kenan bangaren gabas zamu ce daga nan sai ya ga mukhatan wani yayi kakiya toha a jikin katanga au busaqan ko kuma wani tohi mana kenan da mukhatan da busaqan da mukhamatan kusan abu ne guda ko ya zama to miyau ne mutum ya toha ko kaki ne na majina daga cikin kirjin shi ya wuddo shi nukhama duka dai kusan abu ne guda menene ake magana a nan shine wani kazamta wanda ke alaka da baki wanda mutum zai toha kowanne daga cikinsu ko miyau ne ko majina ne ko mamine ne to sai mun Allah ya ga irin shi a jikin katangan masallaci fa hakkahu sai mun Allah ya sa wani abu ya kankare wannan majina ko kuma wannan kaki da ke jikin katanga to kuna kun ga wannan hadisin yana karfafa malan da ya baban da yake cewa kafara yin wannan laihi shine mutun ya goge ko mutun ya binne to haka kenan ko ba kai ba kai idan ka isko wani kazamta a cikin masallaci wannan kuma kenan zai shahi al'ibratu bi umumin lafazi dukkan abin da yake na kazamta ne a cikin masallaci to ya zama dole ya zama wajibi ɗaiɗaikun musulmi ya zama to an gusar da shi in ma mine ne to wannan zai sanya masallaci ya tsarkaka ya zama to an yi ibada Allah kamar yadda ya dace kuma masallaci gidan Allah ne subhanahu wataala daki ne na Allah madaukakin sarki to ta kaka mutun zai wani kaki wanda ba za ka yi a dakin ka ba ba za ka yi a shuhudar ka ba ba za ka yi a rigar ka ba kuma ka zo a kai a cikin masallaci kaga wannan bai dace ba to haka kuma duk wani abu wanda za a aje wanda zai tagayyara iska na masallaci ko ya tagayyara ƙasa yadda mutum za su yi sallah to duka suna daga cikin abubuwan da ba su dace ba wanda ya kamata a ce mutane sun gusar da shi ana so musulunci masallaci zaman to nazif mana kenan an tsarkake shi an tsabtace shi yanda mutum ko da wararen kaya gare shi in yi sallah ba zai ji wani shakku ba irin wasu masallatai dalilin kiuya ba dole ba sai ladan shine kadai ya zamanto wai nauyi akan shine zai shara shine zai goge-goge a ya dauko musulmi kowa haƙi ne akan shi wani masallaci idan kana da hararan kaya kana shakkun kai sujada ko kai ruku'i ko kuma ka kai guyoyin ka ƙasa kai sujada nan kayan ka duka za su iya lalacewa dalilin kazamta dalilin babu shara dalilin ƙura kuma kowa ya gyara ban ɗakin shi kowa ya share ɗakin shi ba za ka ga ɗakin shi ba haka amma kuma aka bar ɗakin ubangiji subhanahu wataala kenan kaga ya kamata a ce kodin kumiya a gyara masallaci a tsaftace shi a yi sallah a nitse yanda mutum ba zai ji wata ƙura ba ko ba ya ji wani iska wadda take ba ta dace ba a cikin masallaci can ba idan ba manta ba akwai hadisai wanda mun karanta wanda suke mana magana akan cewa masallaci ya dace a kula da shi masallaci ya dace a tsaftace shi a share shi duk wata shimhuda mai kyau wanda za ta sa mutum ya salla a nutse to ya kamata a ce tana cikin masallaci wani anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala inna hazihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha albawl wala alqadar inma hiya li dhikrillahi ta'ala wa qira'ati alquran aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim imam muslim ya hudo da shi wannan hadisi a cikin kitabu tahara babu wujubul ghasl al-bawl wa ghayrihi minan najasati idza hasalat fil masjid imam muslim sai babe wanda yake magana akan wani hutsari wani kazamta duk abin da yake cikin masallaci a wanke a goge a gyara a sa turare to Anas dan Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace qala inna hadhihi al-masajid yace kun ga wannan masallatai na Allah madaukakin sarki la tasluhu li shay'in kenan bai kamata ba bata kamata ba da wasu abubuwa da mutane suke aikatawa min baulin ko hutsari wala alqazari ko kuma wani abu na kazamta kenan hadisi ne kusan wanda ke da alaka da hadisin da yake shahararre wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zanar da sahabbai wani balaraban kauye ya shigo masallaci sai ya samu wani gehin masallaci hutsari aka kyare shi manzalla ci ku kyale shi sai da ya kare manzalla sallallahu alaihi wasallama ya samo ruwa ko ya ce a zuba ruwa a wurin ya tsarkake wurin to shine sai ce mishi ya kai bawan Allah wannan masallaci da kake gani bai dace ba a yi komi a cikin shi yana abin da yake alaka da hutsari ko wani kazamta bai dace ba a'a abin da ya dace ya ce inna ma hiya li zikrillahi ta'ala sai manzo Allah yake ce mishi ambatan Allah ne kada ya dace a cikin masallaci wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma kaimar da manzo Allah ya ce to wannan hadisin shi ma yana karantar da mu idan an samu kazamta ta faru a cikin masallaci to ba barin ta za a yi ba sai a daidaita sai a gyara a hutar da kazamta in ruwa za a zuba a zuba ruwa in gogewa za a goge in wani abu za a sauya na shinhuda a sauya shinhuda to wani duka abu ne wanda ya dace game da masallaci kenan bai dace ba bai kamata ba musulunci gaba ɗayan shi tsabta annazafatu min al-iman inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shu'abul iman reshina na imani tsabta tana ciki kenan kaga tsabta jikinka tsabta gidanka tsabta wajen sana'arka tsabta inda kake zama tsabta inda kake komi duka abubuwan da su basu da alaka da masallaci tsabta su yana daga cikin imani to ina kuma a ce masallaci wanda yake daki na ubangiji subhanahu wataala kaga kenan min babu aula shi ya dace a girmama shi shi ya dace a tsaftace shi shi ya dace a hudda mashi duk wani abu na kazamta kada ya zama to duk wata hayaniya duk wani shara duk wani abu da bai kamata ba a ce a masallaci kira akwai sha'a wannan bai dace ba Allah subhanahu wataala shine yake cewa madaukakin sarki wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk mutumin da yake girmama alamomin na addini abubuwa na addini to wani daga cikin tsoron Allah yanar girma masallaci yana daga cikin tsoron Allah subhanahu wataala babe na 310 babu karahiyatul khusumati fil masjid ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات malam sai babe shi ma yana alaka da masallaci abinda aka hana an karhanta a rika rikici ana husuma ana jidali a cikin masallaci yace kuma warafa sautu fi mutane su rika daga murya murya kai ka ce suna gidan wasa ko kuma kamar suna gidajensu babu wani jin tsoron Allah babu jin nauyin a gidan wa ake masallaci ba karatun ƙur'ani ba ba wani abin da ke da alaƙa da zikiri ba ko wani wa'azi ko wani karantarwa ko na ba kawai rikici na duniya ko rikicin siyasa ko abin da ya kama da wannan mutane a tada jijiyoyi wanda bai dace ba a cikin masallaci baya daga cikin ladabi na duk mai imani game da abin da ya kamata a ce a cikin masallaci ya ce kuma wa nashidi dalla bai dace ba mutum ya yi cigiyar abin da ya ɓace a masallaci a nan dalla ana nihin ko wata taguwa ta bace kenan mutanen da rayuwarsu ko wani dabba ta bace mutum ya zo masallaci ya ce ya ku jama'a ina cigiyar raƙumina ko dabba ta ko kaza wannan bai dace ba kenan a yanzu wani abin ka ya bace bai kamata ba ka zo cikin masallaci ka ce abuna ya bace mutane in akwai wanda ya gani to wannan shi ma bai dace yana daga cikin abin da aka hana wal bai'i shira an hana saye da saidawa a cikin masallaci ba a ciniki wal ijarati ko kuma ba da haya a zo a yi zancen a cikin masallaci zan baka gida na kaza ko zan baka abin hawa na kaza haya zan baka gona ta kaza haya wani duka bai dace ba wani hauha kenan akwai abubuwa da yawa sai malai takaita duk abin da yake alaka da duniya zalla abin da mu'amaloli ne namu na yau da gobe shine malai sai ce minal mu'amalat idan an ce mu'amala shine rayuwa ta yau da gobe kenan ko menene in dai yana da alaka da duniya zalla to bai kamata ba shi a yi shi a cikin masallaci saboda Allah subhanahu wataala bai yi dan adam ba don waɗancan abubuwan to saboda haka sai mu yi su a wajen masallaci abinda Allah ya yi mu don shi shine ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yadda abin da ke alaka da ibada a yi shi a cikin masallaci wannan shi ne abin da ya kamata yana karatun qur'ani zikirin Allah subhanahu wataala karantar da addini tun daga tsarki zuwa alwala zuwa sallah karantar da azumi karantar da haji karantar da bayya ga iyaye sanin haƙƙin makwabtaka sanin abubuwa na addini wannan su ne abin da ya dace amma duk abin da ke alaƙa da wani sai da saidawa ko kuma wani abin da yake alaƙa da wata haya ko abin da ke alaƙa da wani abu na ɓata wani abu ya ɓace ko abin da ke alaƙa da wani ilimi na duniya ilimi na kasuwanci ilimi na noma ilimi na kiwo ilimi na kaza wannan a wajen masallaci mutane sai su nemi wani wuri inda za su karance shi ya zamanto alheri a gare su amma ba masallaci ba shi masallaci sai abin da yake alaka da Allah madaukakin sarki kai tsaye wa la biyu radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu alayk fa innal masajida lam tubna li hadha rawahu muslim imam muslim ya hudo da shi wannan hadisi a cikin kitabu al-masajid babu nahi an nashid dalat fi masjid bai dace ba a yi cigiya a cikin masallaci ko ma na menene abu hurairah sai yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul man sami'a rajulan yanshudu dalatan manzo Allah sai ya ce ya ku masu imani duk wanda ya ji daga cikin ku wani abin shi ya ɓace ya zo cikin masallaci yake cewa abuna ya ɓacewa ya gan shi to fal ya kulse manzo Allah ya ce kai sai ka ce mishi la da Allahu alaik ka Allah ya sa ka samu kun ga wannan kamar uquba ce Allah sa ka ka samu abin da ya ɓace wa ya ce maka ana cigiya a masallaci kenan wannan kun ga al jazaa min jinsil amal sai manzo Allah ya ka dalilin akan cewa me yasa za a ce ma Allah sa kakka samu shine fa innal masajida lam tubna li hadha ba gina masallaci ba dan wannan masallaci an yi shi dan ibada dan zikirin Allah dan kuma yin abubuwa wanda suka dace idan ka zo ka ce abuna ya bace wannan abu ne wanda ke alaka da duniya abu ne wanda ke alaka da kai babu wani alakan musulunci da shi kira inda za a ce wani imanin ka ne ya bace a masallaci za a nemo mashi kasala game da bauta Allah ba kai karanta Qur'ani ba ba kai kaza ba kai kaza ba a masallaci za a karantar da kai amma don wani abin ka ya bace duk tsadar shi in ka zo masallaci ka ce jama'a ina cigiyar abu kaza sai a ce Allah sa ka samu wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan akwai a cikin wannan hadisin kware da gaske akwai tsirotarwa akan yin cigiya a cikin masallaci wa anhu wannan shi ma hadisi na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak wa idza ra'aytum man yanshudu dallatan fayaqulu la raddaha Allahu alayk rahu tirmizi wa qala hadithun hasanun to wannan hadisin kamar wanda ya wuce karshen shi to amma horkon shi gaba biyu gare shi shi ma hadisi na Abi Huraira idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ra'aytum man yabi'u fil masjid wada abin da ya shahi sai da saidawa sallallahu alaihi wasallama sai ce in kuka wani ya zo ya baje hajar shi a cikin masallaci wa zai sai kaza ku sai kaza wani shi ma yana saya to shi ne maza Allah sai ce shi kuma za a ce mishi la'ar bahallahu tijarata Allah ya sa kada ka ci riba idan Allah sa ka haɗi abinda kake saidawa kaga ita kuma kasuwa ana idan riba ne wanda shi ma azaba Allah ce ga mutumin da zai rika saye da saidawa a cikin masallaci masallaci bai da alaka da sai da saidawa alakan masallaci da sai da saidawa sai dai a ce maka kaza halaka ne kaza haramu ne kasuwanci iri kaza haramu ne kasuwanci iri kaza halaka ne Allah ya halitta kaza kasuwancin shi Allah ya hana da manzo Allah a sai da kaza to wannan shine alaka kasuwanci da masallaci amma ba a sai da saidawa a cikin masallaci to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kaga wani ya ta wurin kai ya ji hadisin manzo Allah musulunci ya hana a sai da saidawa a cikin masallaci sai ka ce mishi to Allah sa kakka ci riba kaga wannan addu'a ce mummuna wa iza ra'aytum man yanshudu dalatan to wannan kamar gabar da muka karanta hadisin da ya wuce in ku ga wani yana cigiya wani abin shi ya bace fa yaqulu shi wannan sai a ce mishi la raddaha Allahu alayk Allah sa kakka samu kan kan Allah ya maido maka wannan abu naka da ya bace to kun ga wannan kaman azaba ce kaman tsoratarwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana babban abin da zamu rike anan ladabi ne daga cikin ladabin masallaci bai dace ba a yi sai da sai da a ciki daga cikin ladabin masallaci bai dace ba a kawo wasu mu'amaloli na duniya a cikin masallaci wannan bai dace ba daga cikin ladabin masallaci bai dace ba a yi cigiya a cikin masallaci sai mutum ya bari in mutane sun huta waje can sai ya je ya yi cigiya nan mutane allah ne ya haɗa su zawa ne suka yi wata farilla ta allah ita ce ta haɗa su kenan kai bai dace ba ka zo ka yi kasuwanci a nan ko kuma ka yi saye da saidawa dukkan daga cikin abubuwan da suka aka hana wa an burina ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa an abi burina ta radiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjid fa qala man da'a ila al jamal al ahmar man da'a ila al jamal al ahmar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la wajadta إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه الترمذي rawahu muslim afwan imam muslim ya tura shi wannan hadisi to wannan hadisi shi ma kamar hadisin da ya wuce manzo Allah sai ya shi a aikace can manzo Allah hudi mana ne sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka ga mai sayar da saidawa sai ku ce mishi ka Allah ya sa ka ci riba in ka ga mutum yana zo yana cigiya sai ka ce mishi ka Allah ya sa ka samu to wannan hadisi na Buraira radiyallahu ta'ala anhu wani namiji ya zo yake cigiya anna rajulan nashada fil masjid yake cewa ku jama'a wa ya ga raƙumi na ja jan raƙumin shi ya ɓaci sai zo yake cigiya faƙala sai manzalla yake cewa man da a'ilar jamal ahmar wai wane ne yake cigiyan raƙumi ja ya ce raƙumin shi ja ya ɓace wa ya gan shi ina yake faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manza Allah ya ce mishi la wajatta Allah sa kakka samu ko kuma ba za ka same shi ba la wajatta ya ce inda ma buniyatul masajidu lima buniyat lahu su shi masallaci an yi shi ne don abin da aka gina shi don shi da na zikirin Allah da ambatan Allah da kuma karatun Qur'ani in banda waɗannan abubuwan ba komi ake a cikin masallaci ba kurakurai ne mutane suke yi so da yawa a zo masallaci ai abin da aka dama duk wani zance na duniya duk wata hira ta duniya duk wani abu da ke alaka da duniya sai ga mutane a cikin masallaci ne za su yi shi da wani wasanni da wasu abubuwa wanda ba su dace ba da wata zolaya duka a cikin masallaci to kawon duka suna daga cikin abubuwan da bai dace ba aladabce masallaci wuri ne wanda mutum zai gana da ubangiji subhanahu wataala ka dauka a ce ka zo wajen wani shugaba shugaban duniya misali a ce kaga babu shugaban duniya to da za a ce a samu wani president daya a ce shugaba da daya ne shi yake mulkin duniya ka zo wajen shi ka zo mulkin afirka ka zo mulkin niger a ce shugaban niger ya kiraye ka a ce kuma kun je kuna ta hayaniya wannan ya taba wancan wance ma wancan zolaya kaga an ce wannan mutanen an ya ko lahiyarsu ko kuma a hurtume ku to wannan wai dan adam ne irinka wanda yake nan wanda yake ci yana sha yana hutsari yana kashi yana kaza yana kaza yana kaza irinka ne to ka ɗauka ubangiji subhanahu wataala ka zo wajen shi ka zo ganawa da ubangiji saboda sallah kamar ganawa ne da Allah maɗaukacin sarki inda ya kamata a ce ka nutsu inda ya kamata a ce hankalinka ya zo jikinka inda ya kamata a ce ka yi ladabi ladabi na ƙarshe to a ran ne mutum sai ga suna abin da suka dama wani ma sirkin shi ma ya hi daraja ko kuma ba zai daga murya ba zai magana ba ta hayaniya a gaban sirkin shi a ce kuma a cikin masallaci sai abin da ya ga dama yana kaga girmamawa ne babanka sirkinka wane ne wani shugabanka girmama su ne kake saboda a wata ni'ima tasu a gare ka to kuma yanzu ga ka a masallaci wanda yake ɗakin ubangiji subhanahu wataala wanda kuma Allah shi ya tsara cewa manzo Allah ya karantar da mu ga abin da ake a ciki kuma ga abin da bai dace ba a ciki duk wani abin da muke zanawa bai dace ba ko kai sai da saidawa ko kai kasuwanci ko kai wata hira za mu ga hadisai ko ka daga murya ko a rika wani wasanni wanda duka bai dace ba karatun qur'ani zikirin Allah subhanahu wataala to kaga kenan manzo Allah sai ce ma wannan mutumin Allah sa karka samu yace masallaci wa ba a yi shi ba hedan abin da aka yi shi me yasa aka yi masallaci hadisin da ya wuce can bayan da muka karanta shine zikirin Allah da kuma karatun qur'ani وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشر فيه الضالة أو ينشر فيه شعر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي إمام الترمذي رطول شوان حديث أبي داود شما يهدوش أتشن كتاب الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na Amr dan Shu'aib daga baban shi shi ma rato daga kakan shi yake cewa manzo Allah ya hana ayi saye da saidawa a cikin masallaci an shira'i kenan saya wal bai'i da kuma saidawa fil masjid wa an tunshada fihi dalla shi ma hadisin kamar wanda suka wuce ko ka zo kai cigiyan wata dabba ka ta bace ko wani abin ka ya bace shi ma bai dace manzo Allah ya hana awuyun sharafihi shi'r ko a zo a rika waƙe ana waka a cikin masallaci wanda shi ma bai dace ba rawahu abu daud wa tirmizi wa qala hadithun hasanun kaga nan gaba ta horko gaba ta biyu gaba ta karshe babu ba abinda zai baka takeici illa irin wannan masallatiya na dariqa ko masallatiya dariqa qadiriyya musamman wanda suke dariqa qadiriyya tijariya daga baya su ma sun kwasa musu dalilin su haɗu su haɗa kai a yaƙi sunna a yaƙi izala sai da ɗariƙa ƙadiriya da ɗariƙa tijjaniya sai suka gamu dama su kiɗaƙi da ɗariƙa ƙadiriya yanzu kamar aka ce ƙadiriya nan za a kawakawa ganguna bandiri limai na cewa assalamu alaikum kawai kowa zai hudo gangan shi zikirin da ganga ake za a kada ganga a yi zikiri abin tun yana nesa ƙasashe makwabta ana ji wani ko ka karanta a littahi kaga cewa ana kada ganga a masallaci mutum ya rika ta mamaki amma kaga yanzu Allah ya rayar da mu yanda za ga mutum yana ji da kunnen shi irin wannan da suke cewa begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce bege ne a wannan bege akwai garaya akwai gitar akwai galangu akwai wa duk wani kida da ka sani makidi yana yi ba su bar komai ba amma kuma sai a ce waye ban manzon Allah ne yake to kaga wannan daga cikin abin da manzon Allah ya hana sai kaga kuma wani lokaci wai ladan in yi kiran sallah kayan a tada sallah wai sai sa wannan waƙar a cikin masallaci ko kuma ya salla asuba in yi kiran salla na warko ka hanyar na biyu wayo zikiri ne na Allah wai sai kunna wannan waka kuma a cikin masallaci to kaga wani babu abin da kai wannan takaici tsabagen jahilci har ya kai ga aikata irin wannan da kuma san rai na cewa mana a saba ma wasu masu kira zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga manzo Allah ya hana ayi shi'a to shi kuma idan aka ce shi babu zancen ma kiɗa a ciki kamar a zo a yi yabo ne irin waka da ake cewa irin na da waka na hausa ko kuma mu ce wani yabo shi ne ake ce ma shi'ir balarabe ne zai zo rika yin larabci babu kiɗa a ciki babu wani goge babu garaya babu gitar babu kalangu komai babu shi ne aka hana to ina ga wanda ke da kiɗa a ciki wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda shi ake cewa algina yanzu mutane algina'u ne suke ɗaukowa sai su gama da shi'ir sai a ce abu guda ne ayyaban manzo Allah ne ake yi to kaga shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kida ya hana mu aji kida kai kuma kace kai yabe shi da kida to kaga kenan bai yiwa ne a ce ra'ayinka ko abinda malamin ka yake gani dan malaman zaga hawo malami malami yana zamani ana kidan wani idan mu kuma ta ba shekaru ya kai shekara kamar nawa wata wanda take begen manzo aka gayyato ta nan MGC inda zaka san dama abin kida ne aka yi ba kai ta masallaci ai inda addini ne sai a kai ta hili idi ya rahmukallah nan a kai ta mgc nan gidan samari da yan mata ko malamai suka ta aka yi ta zungura su ana cire rawani na malamai musamman kunan labari nan garin eh nan ai hastar kuma aka zo wata mai waka wai ta shahara wajen yabon manzon Allah babu kayan kidan da babu idaman lega ne suka je suka hada sai ga malamai da tumatumar rawunna ana zungura su malami ya kaka nan zaka gane damar shaidanci ba yaban manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu yawa za ga mutane masu shago masu kaza masu kaza wai da sunan maimakin ya sa wa'azi yana ganin in ya sa wannan kidan ma diddede ne babu kayan kidan kai wani wani kidan ma ya wuce na makada wanda suke yi wani lokaci zaka iya baka ma iya ganewa wai yaban manzon Allah ne ake yi a ko kuma wani makadi ne na Amurka ko kuma na can wata turai wanda suke makida wancan wanda aka sani to kaga manzo Allah wai ayi waƙe ma na shi'ir na waka ya hana a cikin masallaci to ko balle a gama da kida kenan in ya gamu da kida ko a gidaje an hana shi ko a unguwanni ko ma a ina ne to balle kuma a kasu cikin masallaci to wanda kasar da cikin abubuwa na kurakure na sarrai wanda mutane suke aikata wanda ya kamata a ce mun yi la'akari da wannan da yawa kuma daga cikin wanda ba makaranta suke zuwa ba su kuma suna bin malaman su ido rihe malami kuma da shi ake wannan abun ko kuma shi yake yi sai ga an bi shi to kaga wannan su ne ya kamata amma hannunka mai sanda don su san cewa ba addinin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam in kace san manzo Allah kake to soyayyarka da shi shine kai abin da yace yanzu misali a ce mutum da baban shi ko kuma kace a ga wani kana tare da shi san shi kake amma duk abin da ya wadi sai ka saba kaga babu zancen soyayya in kana son shi dole ka bi maganar shi in kana son shi dole ka bi sunnar shi sallallahu alaihi wasallama kuma soyayya ga manzo Allah ba hawata baki bace mu ne ahbabu mu ne masoyan manzo Allah baka taba yin wani wani abu da yake da alaka da manzo Allah ba kuma aka kalle ka daga farko daga sama zuwa ƙasa babu wata alama manzo Allah a jikinka kaga wannan soyayya ce ta ƙarya ta hawata baki to sallallahu alaihi wasallama anan yana daga cikin abin da aka hana musamman a cikin masallaci bai dace ba irin waɗannan abubuwan da ake ko mutane sai su ce addini ne musamman wanda suke bin addinin kadiriya ko kuma mu ce mazhaba ta kadiriya dariƙa sai su ce wai abdul qadir jelani shine ya koyar da wannan malamai kuma sun yi rubuce rubuce akan shi ba shi bai sa su wani shedani ne bayan ya rasu shi mutumin kirki ne ahlus sunna wal jamaa mutum ne bawan Allah mai karamomi wanda Allah subhanahu wataala ya karrama shi kawai sai aka sai aka rubutu shi ya ce ai kaza shi ya ce ai kaza mutane suka hundo dariƙa su kuma suka ka sunan shi suka laƙa mishi amma malamai sai rubuce-rubuce shi bari'in to saboda haka akwai abubuwa jiya wanda mutane suke babu komi illa san rai kai da ganin yanda abubuwa suke a ce begen manzo Allah ana kide-kide da masu yin su in ka kalle su da yanda ake cakuluwa maza da mata da yanda ba samari da yan mata suke abubuwa da sunan begen manzo Allah ko da halaka ne sai a haramta shi dalilin saddal zari'a saboda hanyar za ta kai ka zuwa ga haramu haramu ce za ka bi wata hanya ka je gidan karuwai za ka bi wata hanya ka je gidan shan giya za ka bi wata hanya ka je ka yi sata to hanyar ma haramu ce a gare ka saboda abinda za ka je ka aikata a can haramu ne kaga su a yi cakuluwa maza da mata babu bambanci ana rawa ana bura ana haduwa ana kiɗa kuma a ce ban manzo Allah ne to ko da halaka ne alhali ba halaka bane ana iya haramta shi malamai saboda saddu zari'a dan a kare hanya kada a je aikata aiki wanda bai dace ba Allah shirar da mu to wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a cikin masallaci shine saye da saidawa da cigiya da kuma waƙe وعن السائب بن يزيد صحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحاسب فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال عمر لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري امام البخاري تو ده حديث حديث سعيد بن يزيد صحابي na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu fil masjid wata rana ina masallaci a zamne yace fa hasabani rajulun sai wani ya dauki kamar ka dauki dutse kana so kama wani na nesa magana baka so ka daga murya sai ka jehe shi in ya ji an jehe shi bi zai sai jiyo kenan sai ka kalle shi to shine sa'ib bin yazid sai ke cewa sai na ji wani ya jihe ni da wata yar tsakuwa ba dutse ba na bugo da mutum zai ji a kamar da ishara ce ya juyo zai sa shi wani aiki ya je fa nazartu fa idza umar bin khattab radiyallahu ta'ala da na juyo yace sai naga umar ne ya jefa mini wata yar tsakuwa fa qala sai yace izhab fa atini bi hazain sai umar yace je ka ka zo mini da wayancan sai nuna mashi wasu samari su biyu ya ce jika kira mini su faji ituhu bihi ma sai na je na zo musu da shi na ce musu umar yana kiran ku faƙala sai ce min aina antuma umar sai ce wai ku daga wani gari kuke ƙala sai suka ce min ahali ta'if ya ce ai mu mutanen ta'if ne kenan ba mutanen madina ba ne zauwa suka yi faƙala sai umar ya ce laukuntuma min ahalil balad ya ce wallahi inda ku 'yan madina ne da a nan garin kuke ya ce la'aujatu kuma da na muku bulala sai kun ji zahi shi ne sai yake cewa me dalilin zai musu haka nan shi ne abinda za mu karanta na mahallin shahid abinda muke magana a kai ya ce tarfa'a ne aswata kuma fi masjid rasulillah ya ce yanzu ku kuke daga muryarku a cikin masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to kaga wani shine malam da ya babe cewa bai dace ba a daga daga murya a cikin masallaci in za a yi magana in ma ta kama in wani shura za a yi in ma biye za a yi a tsaya a yi a nitse kuma magana ƙasa ƙasa to kaga kenan wannan hadisi ne da ke karantar da mu cewa ladabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar shine cewa ko da za a yi hira ko da za a yi magana a cikin masallaci ko da za a wani abu mai muhimmanci wanda ya tara jama'a to a yi magana ta ladabi magana 'yar kaɗan kada mutane su rika hira hira irin wanda ba za su yi ta ba a wani wuri wanda ba nan ba saboda kuma wannan sunna ce ta umar radiyallahu ta'ala manzo Allah kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin kenan abubakar umar usman ali to wannan hadisi da makaranta gaba daya suna karantar da mu cewa akwai abubuwa wanda ba su dace ba wanda muke yi a cikin masallaci wanda ya kamata a ce mun bari shine abin da ke da alaka da cigiya abin da ke da alaka da saye da saidawa abin da ke da alaka da wani abubuwa na waƙe da sauransu Allah subhanahu wataala ya samu dace babu na 311 babu nahyi an akali suman aw basalan aw kurrasan aw ghairihi mimma lahu raihatan kariha an dukhuli an dukhuli al-masjidi qabla zawali raihatihi illa lidarura malam sai ce wannan babe ne wanda yake magana akan mutumin da ya ci tahornuwa suman au basalan ko ko mutumin da ya ci albasa au kurras ko ko mutumin da ya ci wani abu da ake ci mishi kurras yana da kaman kaman lallagi na albasa wannan dan dogon nan haka wani hori da dan tsanwa a jikin shi shi ma dai yana daga cikin dangin abubuwan da an ci su bakin mutum yana hudda iska mara daɗi au gairihi ko kuma wani shi kenan idan aka ce au gairi yana da alaƙa duk abin da ka sani zai wari a bakin mutum in kuka yi sujada ko kuna tsaye a cikin sahu mutane da suke nan da suke nan za su rika jin wani wari a bakinka ko mine ne ko da ba albasa ba ne ko da ba tahornuwa ba ce to wannan mutum wannan abin an hana ka ci shi shi ne ce min malahu raya hatan kariha duk abin da yake da wari iska abin ki ya ce an dukul masjid an hana ka shiga masallaci in ka ci tahurnuwa haidai kai sallah can nesa kai kadai in ka bi liman ko kuma ka je gida kai sallah kai kadai dalilin ka ci tahurnuwa ko kuma ka ci albasa ya ce ƙabla zawali ra'ihati ko kahin wannan iska ta gusa kenan inda za a ce ka ci abinci tun da jimawa ka yi magana ka yi yanci ya ce abubuwa na bakinka wani wannan iska babu to a lokacin kana ya zuwa masallaci kai sallah ya ce illa lidaruratin sai inda darura kenan ya kasance limami ne ya ci wannan albasa ko limami ne ya ci wannan tahornuwa ko babu wanda zai ba da sallah sai shi kenan da lura ce akan cewa na iya zawa cikin masallaci ya yi ba da wannan sallah عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا متفق عليه وفي رواية للمسلم مساجدنا إمام بخاري أتين كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم والبصل والقراص ده إمام مسلم شيكم كتاب المساجد باب النهي عن الأكل ثوما أو بصلا manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin umar radiyallahu ta'ala an ya ibn umar aula dan umar yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yace man akala min hazihi shajara duk wanda ya ci wannan abubuwan wannan itaciyar yani asuma kenan tahornuwa saboda tana da iska mara kyau yace fala yaqrabanna masjidana kada yazo masallacin mu kaga kadiba kaga yanda girman jam'i yanda jam'i yake da girman jam'i wasu malamai har suka ce dole ne wajibi ne mutum ba zai sallah shi kadai ba dole ya halarci jam'i duk wani hadisai da aka hori na fadalar jam'i to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce duk wanda ya ci tawarruwa kan ma ya kusanci masallaci can nesa zashi kenan balle a ce ya shigo balle kuma a ji wani wari wanda bai dace ba to kaga wannan karantarwa ne hannunka mai sanda ne ake ma a matsayinka na mai imani idan za ka zo masallaci ka samu ka sa kaya masu kyau idan kana turare ka sa turare kana da asuwaki ka yi asuwaki ka daidaita bakinka ka goye bakinka kada ka sake na kusa da kai mamu ko a tsaye ko a rukuyi ko a sujada a ce ya yi wani wari wanda bai dace ba har zuciya shi za ta ƙi wannan warin za mu ga hadisi a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda dan adam yake cutuwa da shi mala'ikun Allah ma suna cutuwa da shi su ko mala'iku su ne a masallatai na Allah subhanahu wata'ala to kaga kenan anan duk wani abin da yake da alaka da tahornuwa to kaka ce shi in dai sallah ta kusa amma sai dai ka ci in a ce akwai lokaci tazara wanda kayan sallah ta zo wannan warin ya rage ko kuma babu shi wani anas radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna wala yusalliyanna ma'ana muttafaqun alaihi hadisin da yafi wannan mazalla sai kara ya ce duk wanda ya ci wannan itaciyar ita wannan tawarruwa ko albasa ya ce fala ya karaban na abu na ɗaya kada ya kusance mu abu na ɗaya kenan ya ce kuma wala yi salliyan na ma'ana kuma kakka zo kai salla da mu ka ji ba gani jam'i kuma a masallacin manza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ladan shi ba ɗaya wani da masallatai namu tamam manza Allah ya ce ko kusa dalilin cin wannan abu tawarruwa ko kuma dalilin siffantuwa da wata iska wadda bata dace ba وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل سوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم من أكل البصل والسوم والقراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم imam bukhari a cikin kitabul azan ya hudo shi wani hadisi imam muslim a cikin kitabul masajid babu na man akala suman aw basalan wannan hadisi ne kusan tare suke tahiya hadisi ne wanda suke mana hali akan albasa tawarruwa da kuma wani abu da ake cewa kurras to sai ka hada shi da duk wani abin da yake da iska mara kyau to shine jabir da abdullahi sabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man akala suman aw basalan duk mutumin da ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa fal ya atazilla mazalla ya ce ya kusan ya nisance mu abu na farko kenan ya yi nesa da mu ya ce kuma awo fal ya atazil masjidana mazalla ce kare zo masallaci ya je nesa wa fi riwayatan akwatar waya sai yake cewa man akala albasala wasuma wal qurrasa duk mutumin da ya ci albasa ya ci tahornuwa ya ci abin da ake cewa qurras fala ya ƙaraban na masjidana yana ya ce kada ya zo masallacinmu da kunga wannan yana nuhin cewa babu zancen yin jam'i babu zancen mutum ya zo ya jam'i duk da darajar girmanta dalilin me dalilin cin wani abin da yake canza iskar da za ta hoto daga baki ku shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ba dan kada wani abu yayi tsanani ko kuma in takura ma al'ummata da na umarce su da yin sawaki aswaki a kowace sallah ko a kowace alwala dan dalilin kakka sake a bakinka a jona abu wata iska mara kyau wani yana karantar da mu tsafta da kuma cewa musulmai kada ya sake cutar da dan uwanshi musulmi da wata iska hatta abin da ya shahi abin da ya shahi kaya wani warin hamata wata iska mara kyau wani abu wanda yake zawa dalilin kazamta rashin wanki rashin wanka rashin kaza rashin aski rashin hudda harce duk wani abin da zai sa a jikinka a tsaye wata iska mara kyau to za a alakantar da shi da wannan shi yasa mala ya ce wa gairi misali akwai wanda yana sana'a sana'a wanda za ta iya sa mushi wata iska a jikin shi ba tare da yayi wanka ba ko ya sauya kaya sai zo cikin masallaci to kaga wanda shi ma bai dace ba ana so kai tsafta ka sa kaya masu kyau ka sa turare so ake ka zo ka shiga sahu kada wani ya kyamace ka ko kuma wani yana inda inda ya gama kafa da kai yayi sahu ko kuma kada yi to kaga wanda kana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai a gama da albasa da tahon ruwa da abin da ke da alaƙa da kurrasu da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ruwa ya sai cewa dan mala'ika fa innal mala'ikata dan su mala'iku ta ta'azza mimma ya ta'azza minhu banu adam abinda dan adam yake cutuwa da shi to mala'iku ma suna cutuwa kina idan ka zo masallaci mala'iku suna da bakin ka ya huddo iska mara kyau dalilin cin tahon ruwa ko albasa wanda warinsu bai tafi ba to kaga kenan mala'ikun Allah sun cutu to kuma ina ga ɗiyan adam su ma wanda suke tare da kai su ma sun cutu kenan ka cutar da mutane kuma ka cutar da mala'ikun Allah wanda Allah subhanahu wataala yana aiko da su ne wanda manzo Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam irin addu'o'i da muke na sallah dan ita sallah gaba ɗayan ta jumullata addu'a ce mala'iku suna cewa amin amin kenan idan kana cutar da su tana yawa su bar wurin ko kuma su kasa zawwa ko kuma su kana da alaka da wata iska mara kyau ba za ka samu wani albarka ba na amin kun mala'iku don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai muka ce amin mala'iku suka ce amin tai daidai to Allah zai mana gafara to kaga kenan sallallahu alaihi wasallam sai alakanta da cutuwar ɗiyan adam da cutuwar mala'iku to shi ko cutar da mala'ika ba karamin abu bane kenan wannan ladabi ne kada ka ci albasa kada ka ci tahon ruwa in dai yanzu yanzu zaka masallaci sai dai idan misali a ce akwai tazara ko akwai lokaci وعن ابن عمر رضي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما falyumituhuma tabakhan rawahu muslim wannan shi kuma hadisi na Umar dan Khattab wata rana yana huduba a masallaci ran Juma'a fa qala sai yake cewa yace ya ku mutane summa innakum ayyuhan nas kamar yana huduba sai yace ya ku mutane kuna cin wasu itatuwa guda biyu takuluna shajarataini ma urahuma illa khabisatayn yace ni bana ganin su sai abubuwa ne marasa kyau biyu kazamta ne kina a lokacin wannan warin su bai dace ba ba kazamta ba ta kazamta na rashin ma'ana ba kasance wasu abinci ba sai ce albasala wasuma da albasa ya ce da tahornuwa laƙadar aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ce na gama yakin Allah a lokacin shi sai na Allah da mace da tabbata gare shi iza waje da rihahuma minar rajuli muzalla da ya zo cikin sahu da kan shi yake gyara sahu sallallahu alaihi wasallama to dai ya ji wani in ya ji warin tahornuwa ko warin albasa ga wani a cikin sahu sai manzo Allah ya umarni da shi fa ukhrija ila al-baqi sai a hudda shi can wajen masallaci baqi'a wanda shine makwantai da yan Madina can yake gabas sai a ce wannan a hudda shi daga cikin masallaci a kai shi can nesa ya je ya bi sallah daga can dalilin ya ci tahornuwa ya ci albasa ya ce faman akalahuma wanda ya ci susu biyu falyumituhuma tabakhan ya ce dafa su sosai kenan ba cinsu wani aka hana su da yawa za ka ga cewa idan wanda ya ci su a ɗanye wanda zai ci albasa ba tare da an dafa ba warinta ya yi a ce ya ci albasa haka nan kusa idan a dahe ne ma in ta dahu sosai babu wannan iska ko kuma mutumin da ya ci tahornuwa a ɗanyanta haka nan a wani kuɗo ya sa ba dahuwa ba na miya za ga cewa warinta yana hutawa to shi ne umar sai ke cewa ya ku mutane shawarar da zan ba ku in dai lokacin sallah ya kusa zakara so ka ci tawarnuwa ko albasa to kasancewa irin na cikin miya ne zaka ci ba irin na kudo ba shine sai ka cewa falyumituhuma tabaqan a dafa su da kai da kyau sai sai warin nasu ya rage to wannan ba wai ana magana bane akan albasa da tawarnuwa bai kamata a ci su ba ko abin da kamar a'a in lokacin sallah ya kusa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu su ne dalilin suna da iska mara kyau to yanzu zaka gama da komai mene duk abin da ka sayar da iska mara kyau wanda wani baya so wani zai cutu da shi in ka zo cikin sahu ka tsaya to bai kamata ba ce mutum ya ci wannan abun ko kuma ya sha wannan abun in dai lokacin sallah ya kusa sai dai idan ya sai ya bari kenan bayan sallah sai ya je ci kayan shi to wannan yan uwa masu girma duka ladin ba ne wanda addinin musulunci ke karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga hadisan da muke karanta masu yawa abu kaza bai dace ba abu kaza ya dace abu kaza bai dace don bi don ya zamanto halayen masu kyau kina alaƙa mu da masallaci ta zamanto alaƙa ce mai kyau ba a so kazamta ba a kasuwanci a cikin masallaci an hana ba a cigiya a masallaci an hana ba a waƙe-waƙe a cikin masallaci an hana ba a ɗaga murya a cikin masallaci kuma haka ba a cin wani abu mai iska mara kyau kuma a zo masallaci to shi ma duka bai dace ba gida idan musu siffatu da wannan su ne halayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabban shi Allah samu dace Allah subhanahu wataala ya samu ya tara mu cikin ladan a wanda muka ne daidai wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah